الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aƙidatu bahawiyya wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu ja'far al-bahawi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin gabar da malam ya tattauna kan abin da ya shafi tabki na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi daga farkon abin da ya shafi ash-shafa'a na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا واجعله من المخلصين اللهم اغفر لوالديه ولمشايخه ولجميع المستمعين يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين قال المصنف رحمة الله عليه والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه نعم مالا يتي والشفاعة التي ادخرها لهم حق والشفاعة ceto allatif da kharaha lahum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ta ya yi tanadinta saboda bayan shi waɗanda suke muwahidai haƙun gaskiya ce kamar ruya fil akhbar kamar yadda aka rawaito hakan ɗin a cikin labarai hadisai waɗanda suke ingatattu a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana daga cikin abin da yake wajibi ne a gare mu yi imani da shi yana daga cikin abin da yake wajibi ne a gare mu yi imani da shi a shafa'a ceto wanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ga waɗansu daga cikin bayinsa abin da ya shafi a shafa'atu kashi biyar ce ash-shafa'a kashi biyar ce akwai wanda take ta ma'aiki ce alaihi salatu wassalamu shi kadai wajen kashi hudu din tashi ce ta shi kadai akwai ash-shafa'atul uzma ceto na kolin kolin wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yi shi wanda kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin jabir dan abdullahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi ya tabbatar da cewa wannan ceto na ma'aiki ne alaihi salatu wassalam shi kadai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a ruditu hamsan lam yu'ahunna ahadun min al-anbiya da qabl an bani dangin abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa wani daga cikin annabawan da suke kafina ba ba wani annabi daga cikin annabawa na Allah wanda ya bashi wannan abu daga ciki ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce musamtu bin ru'ubi masirata shahari وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة محل الشاهد أولنا حديث شيني وأعطيت الشفاعة an ba ni ceto wannan ceto wanda yake magana a kai shi ne ashafa'atu da uzma ceto wanda ya hamaduhu ahalul jami'i kulluhu dukkan waɗanda suke taron tashi alkiyama za su yabe shi al'awwalu na wal'akhiru ba wani wanda ba zai shiga ƙarƙashin wannan ceto na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara jama'a ga baki ɗayansu a guri guda ɗaya tun daga annaba adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa ƙarshen wannan al'umma a wannan rana za a kusanto da rana dab da kawunan bayin Allah a lokacin bayin Allah za su shiga cikin tashin hankali da damuwa da rikicewa fa yaqulu nasu ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم باقوا ganin yanayin da kuke ciki baƙwa tunanin wa ya kamata ya nema muku alfarma a wajen Allah yanayin nan da ake ciki a ce an huce gudu fa yaqulu ba'dun nasi alaikum bi adama za ta tafi wajen annabi Adam alaihi salatu wassalam idan aka tafi za a koda annabi Adam da ya babbuka ce an ta'abul bashari khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu ishfa' na ila rabbika bayan an yabi annabi Adam alaihi salatu wassalam an nuna mai abubuwan da shine Allah ta'ala ya mai ta ce muna neman ka nema mana alfarma a wajen ubangijinka mu san kowa ya san matsayin shi dan aljanna ya san matsayin shi dan wuta ya san matsayin shi annabi adam alaihi salatu wassalamu hujjar da zai kawo udurin da zai kawo zai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu wa inni nahani 'an ash-shajara fa 'asaytuhu nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila nuh annabi adam alaihi salatu wassalamu zai kawo uzuri ya ce yau dinnan ba ranar da za a tunkari Allah wace ku tafi wajen wani na ku tafi wajen annabu shi ma annabu nuhu idan aka tafi wajen shi za a yabe shi da yaban da shi ma ya dace da shi innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu amdan shakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi fa yaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab lam yaghdab qawluhu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم wato abin yana tafiya ulul azmi min ar-rusul daya bayan daya sai an tafi wajen kowa amma kowa sai ya ce abin ya fi karfin shi sai an tafi wajen ma'aice alaihi salatu wassalam da ya karshe manzana sallama ce ana laha abin nawa ne dama ni ne mai abin kuma an zo gurin kaya ya tsinke a gindin kaba ma'aice alaihi salatu wassalamu zai je shi ya faɗi yana sujada yin sujada a gaban Allah subhanahu wa ta'ala manzala ce fa ahmaduhu bi mahami zan yaba Allah subhanahu wa ta'ala da waɗansu kalmomi na yabo wanda kafin wannan rana ba a sanar da ni wannan yabo ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ce irfa ra'saka وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي wato lokacin da za a yi yabo za a yi a shemaki zai ceto a shafa'atul hukuma wanda kowa zai san matsayin shi hadithu abdullahi da umar wanda yana cikin sahih bukhari yace yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum saboda a wannan lokacin kowa bai san matsayinsa ba to wannan shine ceto na farko wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kaɗe ta da shi sai kuma ceto na biyu shine ceto bayan an gama wannan matsala to kuma aljanna a rufe take ‘yan aljanna an ce su tafi su shiga aljanna amma kuma aljannar akwai wanda aka ce a damukawa kila sai ya tafi ya amsa shi da a damukawa ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar da yake cikin sa muslim hadithin anas dan malik yace ati babal janna fa astaftihu fa yaqulu al khazin bika umirtu alla afta li ahadin qablaka yace zan tafi kafar aljanna zan nemi a bude kafar aljanna sai shi mai tsaron aljanna dan gadin aljanna yace kai aka umarce ni in damkawa kinan kada in bude wa kowa kafinka ma'aiki alaihi salatu wassalam zai wannan ceto yan aljanna kowa ya shiga ya ya samu gurin sabon zaman shi sai ceto na uku shine ceto wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda zai yi wajen baya yan aljanna sun shiga aljanna a ɗaukaka darajar waɗansu daga cikin bayan Allah a cikin aljanna a ɗaukaka musu darajarsu wanda shi ma wannan ceto ne wanda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wasalam zai yi sa kamar da yake cikin sunna sai kuma ceto na hudu shine ceto wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam zai yi shi ga amminsa abu talib wanda abu talib ya mutu ba musulmi ba to yana daga cikin ceto wanda ma'aiki yake banta da shi wanda zai yi wannan ceto ga amminsa abu talib abu talib kafiri ne ya mutu ba musulmi ba amma kuma cikin yan wuta ba wanda ya fi shi saukin azaba azabar shi ta fi kowace azaba sauki cikin azabar da ake yi wa yan wuta kamar yadda hadisin annu'man ibn bashir wanda yana bukhari da muslim ya tabbatar haka hadisin abbas ibn abdul muttalib wanda yana cikin bukhari da muslim ya tabbatar haka hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahih muslim ya tabbatar ma'aikin alaihi salatu wasalam ya ce inna ahwal ahlin nari azaban rajulun ala akhmasi qadamaihi jamratan wa li muslimin fi riwayatin lahu na'lani wa shirakan min nar wa lahumā yaghli minhumā dimā'uhu kamā yaghli al-mirjal wa lil-bukhārī wal-qumqum ولهما في وللبخاري ولمسلم في رواية ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهولهم عذابا Azala Sallama ya ce haƙiƙa wanda ya fi kowa sauƙin azaba ranar tashin alkiyama shine mutumin da ba a je mai garwashi guda biyu a ƙasan matsaukarin kafafuwan shi amma kuma kwalluwar kansa ta dinga tafalfasa saboda zafin wannan garwashi da yake ƙasan kafar shi. Azala Sallama ya ce baya tunanin shi wannan mutum akwai wanda ya fi shi tsananin shan azaba. Azala ce to lalle shi ne wanda ya fi kowa saukin azaba cikin yan wuta wanda wannan shi ne abu talib kamar yadda hadithin abdullahi ɗan abbas ya tabbatar a cikin sahihu muslim da kuma hadithin abbas ibn abdul muttalib wanda shi kuma yana cikin bukhari da muslim abbas ya ce ya rasulullahi hal nafa'ata aba talib bi shay'in fa innahu kana yahudu ka wa yadhbu laka فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاه من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار الشفاعة kashi uku mutane suka kasance a kanta waɗansu daga cikin bayan Allah sun yi ta ƙoƙarin korewa ceto ga baki ɗaya wanda ba sa ganin cewa akwai ceto ne a halika bayan wanda wannan shi ne abinda jahaniyawa da mutazilawa da wanda ya shiga tafarkinsu ya tafi a kai sai ya zamanto sun karkacewa hanya wanda suke mai ƙaƙiya saboda sun karyata nasosin da suka tabbatar da ceto na alkur'ani da kuma nasosin da suka tabbatar da ceto na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam daga bangare ɗaya kuma sai ya zamanto akwai waɗanda su kuma suka tabbatar da ceto tabbatar wadda ta fice gona da iri wanda har suka tabbatar da ita ga gumaka suka tabbatar da ita ga 'yan kaburbura wanda suke kwanci a kaburbura al'amwa kamar da Allah ta'ala ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'a'una inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون sai ya zamanto su kuma sun yi guluwi sun huce gona da iri suka tabbatar da ceto da ma wanda Allah ta'ala bai tabbatar mai da ceton ba to sai zama ahalus sunna suna wasatiyya bainal ifrat wa tafriq tsakankanin huce gona da iri da kuma ja da baya kan hanya wanda cike mikakkiya sai zama sun tabbatar da ceton da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a Qur'ani wanda kuma ma'aike alaihi salatu wassalam ya ambata a cikin sunnarsa sun kore ceton da Allah ta'ala ya kore a cikin alkur'ani sun kore ceton da ma'aike alaihi salatu wassalam ya kore a cikin sunnarsa wanda cikin ingantacciya mun gane da kyau wato ceto na biyar shine ceton da maladikai da sauran annabawa da bayan Allah na gari za su yi wannan ceto wanda kuma hadithin abu sa'id na khudri ya tabbatar da haka yana cikin bukhari yana cikin muslim ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce fa yashfa'un nabiyuna wal mala'ikatu wal mu'minun fa yaqulu al jabbaru baqiyat shafa'ati fa yaqbidu qabdatan min an-nar fa يلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ما يجي عليه الصلاة والسلام يجي ملائكي za su yi ceto haka annabawa za su yi ceto haka bayan Allah mumine na gari za su yi ceto su ma a ceto kuma yana da kai sharuɗa guda biyu yana da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko al'izinu min Allah ta'ala sharaɗi na biyu kuma kawunul mashru'i fihi an ya kuna min al-muwahidi mun gane da kyau wato sharaɗi na farko shi wanda za a yi wa ceto ɗin shi wanda zai yi ceto ɗin ya samu lasisi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai bayan Allah ta'ala ya ce ya yi ceto sannan shi zai yi ba zai bugi kirji ba ya je shi ya yi ceto sai bayan an ba shi dama kamar yadda kuma za mu ga cewa hatta a shafa'atul uzma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba wai kai tsaye yake zuwa yayi ba sai bayan an ba shi izini daga Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad irfa'a saka wa kul yusna alaka wa sallallahu wa shafa'a tushaffa kamar yadda muka karanta a dazu sai kuma sharadi na biyu shine shi wanda za a yi wa ceto din wanda za a mai ceto din ya zamanto yana daga cikin waɗanda suke muwahide wanda sun mutu akan tauhidi idan ya zamanto mutum ya mutu kafiri ceto na mai ceto ba zai amfane shi ba ko da wannan mai ceton mahaifinsa ne ko da wannan wanda aka ba shi damar ya ceton ɗansa ne ko da wannan wanda aka ba shi damar ya ceton yayansa ne ko ƙanansa ne ko mahaifinsa ne ko matarsa ce ko kuma mijinta ne mun gane da kyau saboda Allah ta'ala ce wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wato a wannan ayar guda daya Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar da sharuda guda biyu na ceto illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sannan kuma yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa shi ne Allah ta'ala baya yarda ga bayansa su yi kafirci wala yarda wa li ibadihi kufra sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun cikin suratul anbiya da kuma gaba da take cikin suratul baqara zamu ga cewa sun ba mu sharuɗan nan guda man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi suratul baqara ta tabbatar da ash-shar'u shine an yakuna ash-shafi'u wajada idnan min Allah ta'ala sannan kuma ash-shar'u thani an yakuna al-mashfu'u fihi mimman radiyallahu bi qawlihi wa fi'lihi mata ala tauhid mun gane da kyau sai kuma fadar shi da yace wal mithaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqun alqawli wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa daga wajen annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma zurriyarsa wannan gaskiya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi alƙawali daga annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma zurriyarsa gabaki daya a lokacin da gabaki ɗayanmu muna gadan bayan annabi Adam alaihi salatu wassalam ba mu yi imani da Allah ba za mu kafirce mishi ba wannan tabbas haka ne saboda ya tabbata cikin hadisi na Bukhari da Muslim hadisin Anas bin Malik Malik alaihi salatu wassalam yace inna Allah yaqulu yawm al-qiyamati li rajulin min ahli an-nar law anna laka ma fil ardi min shay'in kunta taftadi bihi قال نعم قال كذبت فقد سألتك ما هو أهول من هذا وأنت في سلب آدم ألا تشرك بي ولا أدخلك النار فأبيت نعم
ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي حقيقة الله سبحانه وتعالى zai faɗa ranar tashin alkiyama ga wani daga cikin 'yan wuta zai ce da shi da a ce zan hore maka a ce dukkan abin da yake cikin duniya naka ne ka ɗauka ka ba da wutan nan ba za a azabtar da kai da ita ba kafin shi kanka daga azabar wuta za ka iya ɗaukan dukkan abin da ka mallaka na duniyan nan ka ba da ce ƙure kwa Allah ta'ala zai ce ƙarya kake bawa na tambaye ka ma huwa ahwanu min hadha faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adama na tambaye ka abin da shine mafi sauki daga wannan a lokacin da kana cikin gadon bayan annabi adam alaihi salatu wassalam abinda na tambaye ka shine Allah tushrika bi kada ka hada bautar wani da ni wala udkhilaka nar ni kuma ba zan shigar da kai wuta ba a sharadin da na maka na ce kada ka hada bautar wani da ni idan ka mutu baka hada bautar wani da ni ba ka kade ta ni da bauta ni kuma ba zan shigar da kai wuta ba fa abaita illa shirk ka doge ka yi kunnen kashi ka ƙibi abin da na faɗa face dai haɗa ni da bautar haɗa bautar wani da Allah subhanahu wa ta'ala to sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi wannan alkawali amma kuma waɗansu daga cikin bayan Allah sun zamanto fanɗararru sun karkace daga wannan fitra wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta bayi a kanta ma min mawludin illa yuladu ala الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولمسلم في رواية ويشركانه وفي رواية فإن كان مسلمين فمسلم ولهما كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء في رواية حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan hadisi na Abu Huraira yana bayyana mana cewa kowa da kowa cikin halittu na Allah subhanahu wataala cikin bayin Allah an haife su ne akan alfitra tada ta addini na musulunci illa ala hadhihi al-milla hatta yubayyana anhu lisanuhu kamar yadda yake cikin sahih muslim fa abuwahu yuhawidanihi amma mahaifansa in sun zamanto yahudawa sai su mayar da shi ba yahudi aw yunasiranihi idan kiristoci ne su mayar da shi kirista aw yumajjisanihi idan maguzawa ne su mayar da shi ba maguje idan mushrikai ne su mayar da shi mushrikai idan sun kasance musulmai sai su sai su kasance su ya tashi a cikin musulmai kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a wato kamar yanda dabba take haifar dabba wanda take da cikakkiyar halitta ba wani abu nata wanda aka katse a cikin shi a jikinta aka cire har tuhi sunan fi hamin jada'a kun taba ganin dabba an haife ta amma kunnanta a yanke kunnanta a tsage hatta ta kunu an tutaji da unaha ma'aiki alayhi salatu wassalam ce har dai ku ne za ku yanka mata wuya ku tsaga mata ku mata shaushawa ku mata kaza ku mata kaza amma yanda ake halitta ta ta fito daga cikin mahaifiyarta salim alim take fitowa ba ta da wata matsala ku ne kuke samar mata da matsala daga baya sana abu huraira ya karanta fidratan lahi lati fadara nasa alaiha la tabdila li khalqin lahi zalika ad-dinul qayyim walakin akthar nasi la alamu wato wannan shine alkawali wanda Allah subhanahu wata'ala ya amsa daga wajen bayinsa a lokacin suna cikin gadon bayan annabi adam alaihi salatu wassalam na cewa su kadaita shi da bauta kada su hada bautar wani da shi shi kuma nauyi ne akan shi zai shigar da su aljanna dukkan wanda ya mutu ala tauhid sayudkhiluhu Allahu aljanna mahama kana la yukhalladu fi an-nar ba za a dawomar da shi a cikin wuta ba saboda wannan tauhidi nashi ba zai bayar da damar a tabbata a dawomar da shi a cikin wuta ba kamar yanda kuma yake sananne ne a cikin nassosi na alkur'ani da kuma nassosi na shari'a na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wa qad alima Allah ta'ala shi ma lam yazal adada man yadkhulu jannata wa adada man yadkhulu an-nara jumlatan wahidatan hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sani cikin abin da bai gushe ba yana da masaniya a kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya san adada man yadkhulu janna adadin dukkan waɗanda za su shiga aljanna dukkan waɗanda za su shiga aljanna cikin bayinsa Allah ta'ala ya san adadinsu jumlatan wahidatan a dunkule ba adadi ɗaya da Allah ta'ala ya wanda bai sani a ciki ba ba wani mutum ɗaya wanda Allah ta'ala bai san cewa zai shiga aljanna ba a yanzu kowa cikin halittu na Allah wanda Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna da ya ja al'amarin ya gama haka wanda za a shigar da shi wuta wa adada man yadkhulun nara da kuma adadin waɗanda za su shiga wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikinsu wa adada man yadkhulun nara kuma Allah ta'ala ya san adadin waɗanda za su shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga fadawa cikin wuta jumlatan wahidatan a dunkule فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه ولا يزاد العدد ba a ƙara ko da adadi guda ɗaya tallafi zalika cikin 'yan aljanna ko cikin 'yan wuta wala yunqasu minhu kuma ba a ragewa ko da ɗaya ne tal cikin adadin 'yan aljanna ko adadin 'yan wuta wannan shine abin da hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin aljami na al'imamu tirmidhi da waɗansu daga cikin littattafai na sunna ya tabbatar abdullahi na amur ibn al'as allah ta'ala ya ƙara yarda da shi da mahaifinsa ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi yadihi kitabani faƙala a ta duruna ma hazanin kitabani قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله فلم فلم الأمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا فنبذهما فرض ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير مايكي صلى الله عليه وآله وسلم وتلانا يا فتوة cikin sahabbai a hannunsa na dama da katon kundi a hannunsa na hagun da katon kundi Adana sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Shin kun san wannan littattafa abinda suka kunsa a ciki suka ce, A ya Rasulallah sai dai ka ba mu labari. Mazala sai ce, Wannan na damattawa a cikin shi sunan ‘yan aljan da yake da sunayen iyayensu da sunayen ƙabilunsu. sannan kuma sai aka yi sitamfi a ƙarshen shi ba za a ƙara ko mutum ɗaya a cikinsu ba sannan kuma ba za a cire wani daga cikinsu ba ba wani daga cikinsu wanda zai aikata wani laifi a ce to an canza mai matsayi an maida shi daga cikin waɗanda suke ‘yan wuta sannan ma'aiki alaihi salatu wasalam ya nuna na hannunsa na hagun ya ce wannan kuma littafi ne daga wajen allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa sunayen ‘yan wuta yake da sunayen iyayensu da sunayen ƙabilun da za su fito daga ciki sannan kuma aka yi sutanfi a ƙarshensu fala yi zaru fihim wala yin kusa minhum abada ba za a ƙara kowa daga cikinsu ba za a ƙara ko ɗaya daga cikinsu ba sannan kuma ba za a rage wani daga cikinsu ba sai sabai suka ce ya rasulun layi to a kan me za mu ci gaba da aiki inda ya hana abin da an riga an gama ne me zai hana kowa ya dogara da abin da yake rubuce a cikin littafi Allah sallallahu alaihi wa sallama ce sajjidu wa barihu wato ku yi kokari ku lazimci daidai sannan kuma ku sakaita wajen ayyuka ku yi ta fama akan ku kwatanta gaskiya din Allah ce dukkan wanda ya kasance cikin yan aljanna za a rubuta shi cikin yan aljanna ko da ya kasance wani irin aiki ya kasance fa amma man kana min ashabil janna fa sayakunu ila amali ahli sa'ada wa in amila ayya amali kowane irin aiki ya aikata to Allah subhanahu ta'ala zai cika mai ya zama to aikin sa na karshe aiki ne na wanda ya cancanci a shigar da shi aljanna haka duka wanda ya kasance cikin yan wuta to zai cika ne da ayyuka irin na yan wuta ko da ya aikata ayyuka na alkhairai a cikin rayuwarsa to wannan abin da aka rubuta mai tun na lokacin da yana cikin gadon bayan annabi adam alaihi salatu wassalam zai riga ya a gare shi sai ya aikata abin da zai shiga wuta ta dalilinsa sai ma ya ce alaihi salatu wassalam ya yi haka da hannayen shi ya wara su ya ce allah tabaraka wa ta'ala ya gama aiki ya gama hukuncin bayi waɗansu jama'ar a aljanna suke waɗansu kuma a cikin wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fariqan hada wa fariqan haqa alaihim ad نعم
وكذلك أفعالهم فيما علم منه ما يفعله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم وسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى قال علم القدر عن أنامه ونهاه عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين نعم وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه hakanan kuma ayyuka na bayi suna daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani daga wajen bayi cewa za su aikata wannan ayyukan Na'am. wato haka nan ayyuka na bayi suna daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sani wanda za su gudana daga wajen bayi din. Ba wani aiki wanda zai gudana daga wajen bawa daga cikin bayi na Allah kwace Allah subhanahu wa ta'ala ya san da gudanar wannan abin tun kafin ya halatta samai da kasai da shekara dubu hamsin kamar yadda hadithin abdullahi na amur ibn al'as wanda yana cikin sayo musulmi ya tabbatar da haka ka taballahu na qadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda li 50 alf sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' Allah tabaaraka wa ta'ala ya riga ya gama da sanin dukkan abubuwan da za su faru a cikin halittunsa tun kafin ya halitta samai da kasai da shekara dubu hamsin a lokacin kuma al'arshinsa yana kan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan abin da zai faru daga wajen bayansa jumlatan wa tafsirin ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu abinda ya kasance a baya cikin al'ummun da suka gabata Allah ta'ala ya san da shi ba wanda ya manta da kuma abinda yake kasancewa a yanzu da abin da bai kasance ba sai ma a gaba zai kasance in zai kasance in yaya zai kasance Allah subhanahu wataala duka ya san da wannan ba wani abin da ya buya daga Allah subhanahu wataala wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kuma kowanne cikin bayi na Allah subhanahu wataala za a sauƙaƙe mishi ci gaba da aikin abin da aka halitta shi saboda shi bawan da aka halitta shi saboda kasancewar shi shi dan aljanna ne to zai dinga ganin ayyukan da za su kai shi aljanna ayyuka ne masu sauki a wajen shi dukkan ayyukan da za su jefa shi cikin wuta ayyuka ne masu tsanani masu wahala a wajen shi za ka ga cikin bayi na Allah wani ba'a ba ta ba shi wahala za ka ga wajen in aka yi kiran sallah kafin a yi kiran sallah zai tashi ya tafi masallaci zuwa makaranta ya koyi yadda ake sallah baya wahala a wajen shi sannan abin da ya shafi al-ihsan ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ila ibadillahi baya ganin wahala a kansa wani kuma zaka ga cewa waɗannan ayyukan na alkhairi kamar an ɗora mai dutse ne kato a saman kanshi suna nauyi a kanshi idan aka yi kiran sallah ramu kusala yura'ulun nasa wala yazkuruna Allah illa qalila idan aka yi wani kira na addini na musulunci kamar an saukar da wata tsawa a kansu za ga wani shi haka ne ayyuka na banza su ne masu sauƙi a wajen shi sama da ayyuka na alheri in za a yi ƙaraurawa a ce ana buƙatar taimako wanda za a gina gidan baratsa to shi zai ɗorewa abin indi a zamanto ya ba da kaso mafi soka a cikin wannan gini amma aka ce ana buƙatar taimako wanda za a gina masallaci ko makaranta to shi yana ma caccakar yana nakadin waɗanda za su yi wannan aikin kan cewa aziz suke ɗaurewa 'yan ta'adda gindi da sauransu za a ga wani wajen aiki na alkhairi yana da kai saukin kai amma wajen aiki na banza ba ruwan shi in yaya za a yi saboda ya san cewa almubazzaranci shine ka kashe dukiyarka wajen inda Allah ta'ala baya so wannan shine almubazzaranci ko da dala biyar ne za ka kashe ko da dala ɗaya ne to ba ruwan shi da wannan wani kuma za ka ga kishiyar haka ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yace kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فدكس وجعل ينكت بمخصرته ولمسلم في رواية فرفع راسه ولهما ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ما لو العمل فمن كان منا من أهل السعادة فيسير فسيسير إلى أمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية لا وفي رواية اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة وأما أهل النار فييسرون إلى عمل أهل النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ما يجي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وترانا من كسنتي منا وجن وتا سترة wani daga cikin sahabbai ya rasu ana makabarta ta madina wajen sutura ya ce sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya zo sai ya zauna muka tafi muka kewaye shi muka zauna a jefarsa tare da ma'aiki alaihi salatu wasalam akwai yan karamar sanda kwajiri sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya sa kan shi ƙasa sai yake ɗan kurtu yake ɗan wasa da wannan 'yan sanda da take hannunsa sai kuma ya ɗago kan shi ya ce wa sahabbai ma minkum min ahadin ba wani daga cikin ma min nafsin manfusatin ba wata rai mai numfashi illa qad kutiba makanuha min aljannati wan nar face dai an rubuta matsayinta gurin zamanta imma na aljanna imma a wuta wa illa qad kutiba shaqiyatan aw sa'idatan face dai an rubuta ta shin matsiyaciya ce ba ta daga cikin wanda za su shiga aljanna ko kuma a'a mai arziki ce wanda tana daga cikin waɗanda za su shiga aljanna fa minhum shaqiyyun wa sa'id sai wani cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi afala nattakilu ala kitabina wa nadu al'amal shin ba za mu dogara ba akan littafinmu mu daina aiki wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a a shi wannan mutum ya ce fa man kana minna min ahli sa'ada fa sayasiru ila amali ahli sa'ada dukan wanda ya kasance daga cikin cikin mutanen kirki ne to zai kasance cikin mutanen kirki wanda ya kasance cikin mutanen banza ne zai kasance cikin mutanen banza ne dan ba wata bukata wajen yin aiki kenan Allah ce a'a ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne daga cikin ku za a sauƙaƙe mai abin da aka halitta shi dan shi din zai zama to abu ne mai sauƙi a wajen shi wanda ya zamanto ɗan aljanna ne yana daga cikin ahalus sa'ada fasayasiru fasayasiru ila amali ahalus sa'ada zai zamanto aikin mutanen kirki ba shi da wahala a wajen shi wanda ya zamanto cikin mutanen banza ne zai dinga ganin daɗin aikin mutanen banza aikin mutanen kirki zai yi wahala a wajen shi sai ba ke alaihi salatu wassalam ya karanta ayoyin da suke cikin suratul layl فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أما وندا يباير دا حقي na Allah subhanahu ta'ala cikin abin da Allah ta'ala ya hore mushi kuma ya aikata ne dan Allah kuma ya kiyaye dokoki na Allah ya gaskata da alƙawarin da Allah subhanahu ta'ala ya na cewa dukkan wanda ya kashe a hanyarsa Allah zai mayar mai da kambacinsa Allah ce fasan yassiruhu lil yusra da sannu za mu sauƙaƙe mai hanya wanda za ta sadar da shi zuwa ga aljanna amma dukkan mutumin da ya rowa ya yi kankamo ya hana haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa kuma ya wadatu da abin da yake wajensa ya wadatu daga abin da yake wajen Allah ya ce shi baya buƙatar komai a wajen Allah a matsayin shi ne mai ɗagawa shi wannan bawan Allah ta'ala ce wa kazzaba bil husna kuma ya karyata da kyakkyawan da Allah subhanahu wata'ala yayi alkawari na cewa dukkan wanda ya kashe alkhairi akan hanya ta alkhairi ya kashe dukiyarsa cikin ayyuka na alkhairi Allah zai bayar mai ma an faqatu min shay'in fa huwa yukhlifu yace ba haka bane Allah yace fasallu yassiruhu lil usra da sannu za mu sauƙaƙe mai hanya wanda za ta sadar da shi zuwa ga wahala ita ce wuta shi na zai ce wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu wal a'malu bil khawatim sannan kuma ayyuka wanda ake lissafi da su sune mai bawa ya cika akai wannan shi ake kallo innamal a'malu bil khawatim ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar da yake cikin hadithin jabir da abdullah al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa yi ba'athu kullu abdin alama mata alaihi ana tayar da kowane bawa akan abin da wannan bawa ya mutu ya tabbata cikin hadithi na sahal ibn sa'id sa'idi wanda yana cikin bukhari da muslim wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam sun haɗu su da waɗansu abokanan adawa an gwabza an gwabza ba a samu natija ba sai ya zama towa mala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu ila janibin mala al-mushrikun ila janibin akhar a maiki alaihi salatu wassalam da shi da jama'arsa suka tafi share daya mushrikai su ma suka koma share daya wa fi ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama rajulun لا يدع له شاذة ولا فاذة إلا تبعها يضربها بسيفه فقالوا هذا رجل من أهل الجنة ma ajsa minna al-yawma ahadun kama ajsa fulan sai ma yake alaihi salatu wassalam bayan ana zaune a cikin inuwa sai sahabai suke magana akan wani yanda yake gwagwarmaya yanda ya ta kaiwa farmaki cikin mushrikai shi ya kashewa ne shi ya kashewa ne shi ya kashewa ne suka ce ba wanda ya jarumta a cikin mu yau kamar yadda wani sai mazala ce amma innahu min ahlin nar amma waɗanda kuke yabo kuma zai kasance cikin yan wuta ne sai wani cikin sahabbai na ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ana sahib ni zan kula da shi gida wucin shi ba zan yi aikin komai ba zai ta kallon shi fa kharaja ma'ahu kullama waqafa waqafa ma'ahu idza asra asra ma'ahu fa juriha ar-rajulu jurhan shadidan fasta'jala al-mauta fa akhadha nasra sayfihi wa dhabahu bayna thadayhi ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك فقال الرجل الذي ذكرت آلفا أنه من أهل النار فعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لكم به خرجت معه كلما وقف وقف معه فجرح فاستعجل الموتى فأخذ النصل سيفه وضبابه بين صدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري وإنما الأعمال بخواتيمها حديث wato wanda ya zo shi da wa'innamal a'malu bil khawati wa'innamal a'malu bi khawatimiha ya ko ya faso wannan kissa ce ta wani daga cikin sahabbai na ma'aiki wanda ya jajirce ya bada gudunmawa sosai cikin yaki amma kuma da ƙarshe sai ya zamanto ya kashe kansa wanda kuma mun sani idan mutum ya kashe kansa kamar yadda hadithin Thabit ibn Dhahak da hadithin Abu Hurairah wanda dukkaninsu suna cikin sahihaini suka tabbatar da cewa idan mutum ya kashe kansa to za a yi ta'azabtar da shi da abin da ya kashe kansa man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al-qiyamah hadithin Thabit ibn Dhahak ma'aiki alayhi salatu wassalam yace man taradda min jabalin فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحصى سما فصم فقتل نفسه فصمه في يده يتحصاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والذي خلق نفسه يخلقها في النار ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في, نار في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا wato ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce dukkan mutumin da ya kashe kan shi to abin da ya kashe kan nashi da shi zai ta'azabtar da kai shi a jihannan sai zama to shi wannan sahabi a wannan bawan Allah ya kashe kansa to sai sahabbai suka yi ta mamakin yanda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya farcewa wani dama amma innahu min ahlin nar kuma gashi daga karshe ya kashe kansa sama da Allah ce innar rajula la ya'malu amala ahli aljannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar so da dama mutum hakika yana yin aiki irin aiki na yan aljanna cikin abinda mutane yake bayyana a gare su cikin abinda yake bayyana ga mutane a fili na ido amma shi kuma dan wuta ne kuma so da dama zaka ga mutum yana aiki irin aiki na yan wuta cikin abinda yake bayyana ga mutane kuma shi ɗaya ne daga cikin aljanna sai mazala ce ayyukan da ake lissafi a kansu kadai shine mai mutum ya cika a kai abinda bawa ya mutu yana aikatawa da shi ake lissafi ba wai abin da ya aikata a shekaru na baya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe was-sa'idu man sa'ida bi qada'illahi wato mai arziki arziki wanda yake na dindindin na har abada ba wai ana nufin arziki na kuɗi ba mai arziki wanda a sa'adatul abadiyya arzuta ta hal abada shine man sa'ida bi qada'illahi wanda ya arzuta da hukunci na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah tabaaraka wata'ala ya kaddara yana ɗaya daga cikin as-su'ada'u wanda suke masu arziki na lahira wanda za su tabbata a cikin aljanna Allah ta'ala sa muna daga ciki wa shaqiyyu man shaqiya a biqda'in lahi mutumin da yake matsiyaci shi kuma shine wanda ya tsiyata da hukunci na Allah subhanahu wataala Amir ibn Wathila yake cewa wata rana ya ji Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda yana cikin sahih Muslim ya ji Abdullahi dan Mas'ud yana cewa as-sa'idu man wa'iza bi ghairihi wash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummihi abdullahi dan mas'ud ya ce mai arziki shine mutumin da aka wa'azantar da shi ta dalilin waninsa mun gane da kyau akwai wanda zai ji ana yi wa wani fada amma kuma shi ba shi ake yi wa fadan ba amma saboda ya san shi ma yana daga cikin aikinsa wannan abun ya daina wannan abun saboda ya ji an yi ma wani fada ana wa'azi akan wata mas'ala shi ba shi ya gayyaci a zo a mai wa'azin ba ya zo hucewa ana cikin wa'azi ya saurara kuma ya wa'azantu ya zamanto ya ɗauki abubuwa na amfani ya je shi ya aiwatar saboda ya ci moriyarsu abdullahi ɗan masud ya ce wannan shi ne as-sa'id amma ash-shaqiyu shi kuma shi ne man shaqiya fi batn ummihi wanda ya tsiyata tun yana cikin mahaifiyar shi wanda aka rubuta sunan shi cikin matsiyata tun a lokacin da yana cikin mahaifiyarsa sai shi wannan amir ibn wathila fa ata rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu hudayfa ibn asid فقال كيف يشقى رجل بغير عمل فقال أتعجب من ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثلثان وأربعون ليلة إلى آخر الحديث واتو سيشي ونن عامر ابن واثلة sai abin ya mai nauyi ya kasa fahimtar wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud sai ya tashi daga wajen Abdullahi dan Mas'ud sai ya tafi wajen wani daga cikin sahabbai na ma'aiki ana ce mai huzaifa ibn asid al-jifari Allah ta'ala ya kare ta da shi sai ya ce mai yaji wannan magana abdullahi dan mas'ud yana fadata amma shi abinda yake mamaki akai kaifa yashqa rajulun bi ghairi amalin ta kaka za a ce mutum ya siyata tun yana cikin mahaifiyar shi ba tare da ya aikata komai ba sai a lokacin huzaifa ya ce a ta'ajabu min zalik mamaki kake game da wannan magana ce to ai na ji ma'aiki alaihi salatu wassalam yana faɗa yana cewa idamar rabin nufati filtani wa arba'una laila idan darare arba'in da biyu suka hucewa dugo na mani au arba'una laila ko kuma darare arba'in cicif ba za a turo da mala'ikan da zai kera halittar wannan dugo na mani sannan kuma ya halatta jinta da ganinta da fatarta da kashinta ila akhir ma zakara sai ma yake alaihi salatu wassalam ya ce to a wannan lokacin ne da a ce a sauyin an gairu sauyin fa yuktabu sauyin aw ghaira fa yaktubu Allah sawiyan aw ghaira sawiyin thumma yaqulu ashaqiyin am ghairu shaqiyin fa yuktabu shaqiyin aw ghairu shaqiyin thumma yakhruju al malaku bis sahifati fala yusab fiha wa la yunqas kamar da yake cikin sai muslim hadithin a Amir ibn Wathila wanda kuma Hudhaifa ibn Asid al-Ghifari shi ya rawaito wannan hadisi wa aslul qadari sirru Allah ta'ala fi khalqihi lam yattali ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ah ina ga anan ya kamata a ce mu da sai mu ci gaba kai tsaye na'am